الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتضعفي بنظرة تأتي لنا بالظفر
تردد جبريل الأمين لأهلها shehu ya ce jibrilu alaihissalam ya yi kai kawo ga ahalin madina خديما halin kasancewarsa yana khadimi gare su shine annabi muhammad صلى الله عليه وسلم ahalu haɗin kenan mazala
وميكائيل mika'ilu ma ya kai komo a madina yana hidima ga mazala والأمر أجسم kai lamarin madina lamari ne mafi gwabi mafi kauri na girma da daraja
فهل لي من المام بضيبة زائرا yalla gare na akwai ilmamin kulawa da komawa zuwa madina ina mai ziyara in samu ilmam na ciyar komawa Hmm?
زائرا على المصطفى halin kasancewa ta ina mai ziyara bisa abin zaben Allah annabi Muhammadu بالقرب منه أسلم usallimu zaman na mai sallama bil qurbi a kusa da manzo Allah ina yi gani gashi a kusa bayan ina yi da ta nesa
فما لي دوا في غير ذاك babu wani magani gare da cikin wani wannan kawai in je madina in sallama a kusa shine maganin wannan lalura مم. وإنني hakika ne in ya أرى ركن صبري كل وقت ana يهدم ganin rukunan nan na hakuri na kowane lokaci yuhaddamu ana rurrusa shi ina kasawa hakuri daga bari zuwa madina kai abin ya gagara na kasa
تجلدت حتى إلى صبري na kosa amma dai amma dai wato hakuri na na na kosa na kosa amma dai hakuri na ya ya, ya gajiya
ولم أبق عن المصطفى حبسي habsi babu ina samun ikon ɗau- ɗaukan tsaruwata habsi tsaruwata anil mustafa daga barin zuwa mustafa
وإن كنت ba na iyawa أهزم ba zan iya ba hakuri an tsaure na ban je ba ba zan iya ba ko da dai na kasance ni mutum ne wanda yake mai yawan laifi wayan kuntu أجرم ujurim wannan tawaro ne مم.
na أناديك ina kirayin ka خير الخلق ya fiyayyen halitta annabi muhammadu hayyan Mhm.
مم. لتسمحا بعودينا rayayye ne kai ina kirayin ka kai mun rangwami da komawa izuwa madina إذ ما هلالي مطعم dan wato ainihin babu wani abin ɗanɗano a gare ni da yi daɗi tun da ban koma madina ba yi min rangwami ya rasulallahi kamar da ni na kuma komawa madina tun da na bar madina ba abin da na ɗanɗana na ji daɗi halaliya maɗa'am kowane irin abu maɗanɗana ban ji shi ba kowane abu ban ji da daɗi ba in dai koma madina kawai koma kuma sai ya yi kira ka yi kira na ya rasulallah ka yi kira ka kuma kira Mhm.
أكاتم وجدا ina ɓoye raɗaɗi da ƙwanƙona na rai لا يريم فخاطري da babu ana samun sa sai a cikin wannan shauƙin fahaɗiri kaga tintintini na da tunani na إلى طيبة الغراء ya tabbata zuwa ɗai ba mai haske shi ne madina والحب يسقم kuma so- soyayya na madina da ma'abocin madina yana sa nan yana sa mun rashin lafiya لئن وضعت رجلي ديار محمد shehu zai yi bakance yace idan dai kafa na ya taka kar- gidajen annabi muhammadu na taka madina da kafa ta na yi alkawari ga allah a lokacin kafin aje ne fa مم.
in dai kafan nan ta wata taka madina أصوم zan yi azumi na yi alkawari ga Allah zan yi azumi na yau na shigo Madina مم. وأقوم shukuran zan tsaya in kwana ina nafila da daddare da azumin da nafila da daddare shukuran godiya ne ga Allah ya bani ikon zuwa Madina لربي duka da nafilar da azumin ga Allah zan yi fa aznamu ina mai samun ganima na riba daga halarar Allah saboda albarkacin shiga ta fa Madina awwalu khalqillahi farkon halittar Allah nuru muhammadin hasken annabi Muhammad ne Wa.
saboda hadisi ko Hmm.
Jabir ya tambayi manzo Allah na haɗa sheka ya Rasulallah da mahallacin wata da ubana ba ni labari mai Allah ya fara halitta a cikin halittunsa sai manzo Allah ya ce nura nabiyika ya Jabiru hasken annabinka ya Jabiru da shi Allah ya fara halitta sannan annabi ya ta faɗa Allah yi kaza da shi ya kaza da shi ya kaza da hasken ya kaza komai ya fito ku bata hasken kisa shi ya ce fawalu halƙillahi nuru muhammadin farkon halitta Allah duka hasken annabi Muhammad ne wannan hasken kuma wa halla li aslabil lazina qad aslamu sai ya dira a cikin tsatso-tsatso na bayan bayan Allah waɗannan da suka miƙa wuya suka yi musulunci suka ma- m- muwahidai kenan Allah shi ne ya dira tun daga bayan tsatson annabi Adamu hasken nan yake dira shi ne ya shiga annabi Shisu shi ne har ya zo Nuhu ya shiga Samu ya shiga Lamuku ya shiga Tabrahu haka haka har ya zo ya shiga Idrisu har ka- har har da ya zo ya shigo kan ah, Hashimu da Abdulmuɗallabi bayan waɗanda suka miƙa wuya ga Allah wannan hasken yake shiga bai taɓa shiga wajen da aka yi shirka ba bai taɓa shiga tsatsan mutanen da ba mutanen kirki ba ne annabi Allah ya faɗa mana cewa Allah ya ce nara ta kallubaka fi sajidina ko da juyawar ka na muke cikin masu sujada duk ta ina annabi ya juya ya murgino ya fito cikin masu sujada ga Allah ne masu kaɗaita Allah tun farko tun daga Adamu babu wani aibu da ya faru a cikin nasaba ta manzon Allah ko wani laifi ko wani mugun hali a cikin waɗannan dattijan tun da kan annabi Adam har zuwa bayyanar annabi Muhammadu duk cikin tsarki ne shine mai waka ake cewa wata safa zuba- zubar da ruwa na banza ko zina ko kuma yin wani abu na aibu bai taba faruwa ba a nasaba ka tun daga annabi Adamu har zuwa bayyana ka babu laifi ba tir. ولم يقع في نسبه سفاه فمن لدن آدم لا جناه har ya fito cikin abdullahi da sayyidi abdullahi da sayyida amina duk cikin masu tsarki ne duk wanda ka gano tun daga annabi adamu har zuwa kan sayyidi abdullahi mutum biyu ne kawai ba uku ba annabi waliyi duk wanda baka ji annabi bane to waliyi ne daga annabi sai wali shi sa muke ce masa ibn al-anbiya wal awliya'i annabi muhammad babu wani a cikin su wanda ba mai wahidi ba babu shi dukkanin su saboda shi gundarin tsarki ne kuma da ya fito shi ne tsarkin kuma shi tsarkin da ya fito sai ya tafitar da tsarkaka Eh, sharifai ba duk tsarkaka babu laifi tare da su su su da su su sun fito ne ainihi daga masdarin wato ainihin tsarki shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya a kansu innama yuridu Allahu li yathba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum to dan ka tabbatar da tsarkin dawwamamme ne permanent ne sai zo da shi a masdari dan da Allah ya so ya ce inna ma yuridu Allahu li yathba ankum rijsa alal baiti wa yudakhirakum ba sai aya ba sai ce wa yudahhirakum tadhiran to tadhiran dinnan shine yake nuna mana dawwamamman tsarki da dawwamamman kamuwa daga barin aikata aisha ga ƴaƴan gidan annabi ƙara musu yarda
wa kullu rasulin na'ibun an nabiyina ya ce dukkanin wani manzo na'ibi ne ga annabin musallallawa annabi shi ne limami fa huwa al-akhir al-maktum shi ne na ƙarshe abin cika annabta da manzanta da shi wa huwa al-muqaddam amma kuma shi ne abin gabatarwa shi aka cika da shi kuma shi aka fara da shi ba wani annabi ko manzo da Allah ya fara yi sai manzon Allah kuma kuma da shi ne annabi Allah ya cika annabtar da manzanta la nabiya ba da hu abadan na fa ayatuhum ayatuhu ayoyin nan nasu mu'jizozin manzanni da annabawa duka duka ayoyi ne da mu'jizozi ne na manzo Allah daga nan aka san musu wa nabiyuna ata bi kitabin annabinmu Muhammad ya zo da wani babban littafi mai girman daraja shine alqur'ani sha'anuhu ad-dahr yufhamu sha'anin alqur'ani yuhamu ana girmama shi mutukar zamani ata bi jihadil kafirin ya zo da jihadi yakin nan na kafirai wa ur'ibu sai aka razanar da su aka girgizar da su fahabu zubal da asyas suka ji tsoron kaifin nan na takoba qurran baki ɗayansu wa aslamu sai suka miƙa wuya suka musulunta ga a ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa shaqqa lahu badrun wa daga abun mamaki na mu'jiza an tsage wata lahu ga manzo Allah wafathu dawhatun don shi junji na bishiyawa fatu ta zo masa yayin da ya kiraye ta wa lahjaru fil bataha'i yace kaga tsakon kwani a id- a tsa- duwar wazo a cikin kwarin maka kanat tusallimu ta kasance tana yin gaisuwa ga manzo Allah duk zai shige dutsen da zai shige sai ya gaishe shi gindin safa gindin marwa duk dutse assalatu wassalamu alayka ya rasulullah
wa fadat miyahum min banani nabiyina Ru- ruwaye ta kwarara daga yan yatsan nan na annabin mu Muhammad wa asfat jiyushan ta shayar da kuma wato rundunoni na yaƙi na jama'u kullu daishin aram ramu kowace runduna kuma aram ramu masu yawa ne duka suka sha suka ƙoshi suka kwasa suka yi guziri dabbobi suka sha suka yi wanka kowa ya samu daga yan yatsan manzon Allah na shakau jahadahum sun kai kuma farinsu su mutane a maka inda nabi nan ga annabi sallallahu alaihi wasallama fasaqahum gamamun sai shayar da su girgije biwadqin da mamakon zubar ruwa sai laysa yufsamu kwararar wannan ruwan bai zama yana mai yankewa ba har izuwa ranar alkiyama wannan ran juma'a manzo Allah yana mambari ana cikin fari manzo Allah yana kan mambari shine sai sa- sai sai wani daga cikin sahabbai sai ya tashi ce ya rasulullahi ana rashin ruwa gari ya bushe dabbobi na wahala babu damshi zafi yayi yawa ka roƙa mana Allah ya shayar da mu iga manzon Allah yana hudu ba sai manzon Allah ya ce to Allahumma iski an baladaka Allahumma iski ibadaka wa ahyi baladaka almayyita ai Allah ka shayar da bayinka ka kuma jika garinka ka ka- wanda yake busasshe Allah sai annabi ya ci gaba da huduba Anas da yayi ruwaya ya ce ba hadari ba jido annabi na ci gaba da huduba bai kai kafin ka waigo haka ya ce kafin a waigo sai muka ji sama rugugugugu rugugugugu sai ruwa ya tsinke ya dinga kwarara har ma annabi bai sako daga mambari ba sai da kowa ya jike sharkaf aka sako aka yi sallah a cikin ruwa saboda an- annabi ya ce Allah shayar da bayanka Allahumma iske ba da ka wa'ayi bala da kalbayita tun da aka fara ruwan nan ran juma'a lokacin sallar juma'a ruwan yake karuwa ruwa ruwa ba fita ba shiga ruwa kawai sai da sati ya gewayo a cikin ruwa aka fito sallah ana cikin nan ana ana to banda banda annabi wa yake- ba wanda yake magana yana huduba khususiyar sai ne shi zai magana in ya ga gyara ma ya maka magana wani ma ya gani ya man magana shi ma ya amsa magana wani shi kadai ne hususiyarsa ne to shi ne mazala yana kan mambari sati mai zuwa ana cikin tafka wannan ruwan sai wani sahabin ya tashi a wata ruwayar kuma an ce wannan da iroki wannan ruwan wancan satin ne amma wasu ce a ba shi ba ne wani ne kuma ya tashi ya rasulallahi hanyoyi duk sun kukule ba shiga ba fita in kada ci subul kuma dabbobi babu abinci da za a kawo harkoki da sun tsaitsaya kasuwanni ya rasulallahi ba fita ba shiga a roƙon mana Allah a saisaita ruwan nan to wancan addu'a fa ba za ta kauce ba a ta ruwa shine manzo Allah ya ce hawalaina wala alaina ya rabbi alal ashjari wal akamami wa alal jibali ya rabb wannan ruwan a janye shi daga kanmu ya koma wajen gari dutse bayan duniya kan bishiyu da kan duwar wazu da kan kwakwani da kan duka to shi ne sai aka ji ruwan ya yi shu ya waje wajen gari shi kenan wannan ruwa kuma ya inganta a ruwa ya ta bai haƙi yana nan ana ta kwararar da shi babu ranar daina wannan ruwa tunda Allah ya karɓi addu'ar annabi ya ba da ruwan ba zai janye ba shi ne shewa yake cewa salabu sarmadan kaga musar madan wa izrama maskal ma'i amsaka mulhama ruwan sai ya kame ana sa masa ilhama ya kame daga kan mutane ya yi wajen gari yana bayan duniya yanzu ana ta tafka wannan ruwan ranar duk ruwan nan ya fara takaitawa ya fara tsayawa to alkiyama kenan yana ɗaukewa kuma shi kenan kuma tashin alkiyama ya zo ba zai gushe ba yana ta zuba to wannan addu'ar shayarwar ruwan manzon Allah kenan shine shehu ya kawo ta yana kirga ta cikin mu'ujizozinsa da abubuwan mamakai na manzon Allah na'am فقاهم كذا الفاروق بالأم عمه ya shayar da su ruwa a madina kazal faruk haka nan umarul faruk ma ya shayar da bayi ruwa a madina bil ammi ya yi tawassuli da ammi amman nan na annabi shine abbasu
بذكرهم أسقي البلاد shi abbasu amman annabi ne bayan annabi ma ya shuɗe da daɗewa sai na umar yana kan mulkin halifanci ba ruwa ba ruwa mutane suka taru aka yi cincirindo an zo wajen halifa ana neman ya za a yi maganar ruwa fita za a yi ko istisqa'i ko kuwa halifa ka yi addu'a allah ya kawo ruwa sai suka ji kowa yana ji sai halifa sai na umar ya ɗaga hannu ya ce allahumma iski ibadaka wa ayi baladaka almayita bi ammi nabiyika al-abbasu Allah dan abbasu amman annabi take sai ruwa sha abbasu ai ba annabi ba wali ne isa tawassuli da manzon Allah tawassuli da waliyan Allah masu girma masu daraja halali ne mai kyau ne manyan bayan Allah a addinin musulunci da malaman kirki tun farko tun daga annabi Adamu ake yi har izuwa da annabawa sun yi tawassuli da manzon Allah kuma ga shi kat kenan na kusa da annabi sahabbansa ga shi suna tawassuli ga sai na umar ya yi tawassuli da amman annabi don kan wani ya zo ya ce ma tawassuli ba kyau manzon Allah shi ya faɗa hadisi ingantacce mutawatiri alaikum بسنتي وسنة خلفائي الراشدين عضوا عليها بالنواجذ سيدنا عمر غاشيه توسلي da sayyidina Abbas amman annabi saboda haka duk wani bawan Allah salihi da Allah iya yarda da shi ya samu shiga fadan annabi zaka iya tawassuli da shi Allah kai mun abu dan wane yabo Allah kai mana dan shehu tijani Allah kai mana dan shehu Ibrahim Allah duk ana yi wannan ba bakon abu bane ba kuma abu bane mara kyau a'a mai kyau ne sunna ce mai karfi tun daga Allah har zuwa annabawa da manzon Allah da sahabbai in mutum ya zo ya ce maka ba kyau to shi ma haukaci ne haukata ka zai yi domin da haka ake samun biyan bukata in ka zauna ka ce ba za ka kama kafa da wanda suka isa ba to ina za ka je ya za ka yi ihu za ka yi bukatar ta biya ko timanya za ko bori za ka yi sai an yi tawassuli Allah dan annabi ka ba mu komai Allah dan annabi ka tsare mu daga barin dukkanin sharri dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am bi zikrihi mu asqil bilada shehu ya ce ni kuma ina shayar da garuruwan Allah ka ka bi zikirhimu da sabbin ambatan waɗannan bayan Allah su masu tawassulin wa ufqimu ina gamgamar da ni'imomi ga dukkanin garuruwan Allah da ambatansu da ambatan manzon Allah da ambatan sayyidina Umaru sayyidina Abbasu dan albarkacin su da ambatan su da nake yi ni abun mamaki sai ka sai gausi
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa ya alqabiha almaula wa qalbi musallim albarkacin salatin nan ina mai so in zama- in gamu da ubangiji Allah zuciya na kuma yana abin kubatarwa daga barin dukkanin kwafe ko gillu zama simin kirji na in sadu da Allah lafi lafiya dan na samu yarda sai shiga rahamarsa babu kulle-kulle babu komai a zuciyata eh shine ai yau malayin fa umalun wala banunu illa man atallaha bi qalbin salim Na'am.
alaihi salatullahi Salatin Allah ita bata ga maza Allah.
thumma salamuhu Sannan gaisuwarsa.
wa yanshiru hadithil wara Shirya nawa kuma ya zama yana yaduwa filwara cikin talikai.
wa yu'ammimu Yana mai gamgama kowa da kowa.
alaihi salatullahi Salatin Allah ita bata ga maza Allah.
thumma salamuhu Sannan gaisuwarsa.
liyaqbalani almuhtaru albarkacin salatin nan ina roƙon uba- manzo abin zabi na Allah ya ya zama yana mai karɓa na.
wal ilma a'lamu zama ne kuma a alamul ilmi ina mafi sani ga ilimi a cin samun a bani ilimi daga hadarar manzo Allah
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa likulli muridin akhirat dahra sullamu wannan salatin ya zama tsani ga dukkanin wani muridi izuwa Allah a izuwa ƙarshen zamani Mm.
alaihi salatullah salatin Allah ya tabbata ga manzo thumma Allah salamuhu sannan gaisuwarsa bi zikrika bad'un ba da ambatanka ne ya rasulallahi farawa baitoci na wa wa zikraka sannan mahtamu shine kuma ambatanka shine mahatamun abin cikawa gare na cikin wannan baitoci na wanda ya banka salatun wa taslimun salati da taslimi na Allah Alaihi.
tabbata ga manzo ma'al Allah alil kiram tare da alayansa masu girma Wa sahabihi.
da sahabbansa radiyallahu anhu bi zainika da akhtimu wancanan ka salatu da salamu nake cika wannan ƙaliya harfun nun na'am نوحد مولانا بأحمد نؤمن وبالرسل والأملاك وهو المحيمن ونهجم دورا عن ثناء نبينا قصورا وطورا بالمدائه نعلن وإن كنت لم أحسن مديح محمد أسود أوراقا بحبك أعلن وإن كتبوا المداه يوما وأثبتوا سماتي أكن مثل الذين قد أحسنوا فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره بزمرة من يثني عليك ويحسن وتركي تماما للقصور أظنه محالا فرب الله للكل محسن أتى المصطفى يوما يجود بنزرة تغسل أوزاري وقلبي تسمن وإن شاء قواني لحمل خلافة لكي أرفع التوحيد والكل مؤمن ليسلم جل الناس أقتل بعدها جحادا وإني مؤمنا بك محسن فأرفع علما للجهالة وادعا وأكثر رايات الصليب وأدفن فبي يرفع الجور العظيم فلا يرى سوى العلم والدين الخنيف يزين فتمسي رجال الله في ذل راحة وإذ وتمجيد وبالحق عالمون يكون زمام العالمين جميعهم بعيد بعيد رجال من علوم تمكنوا فياتي مسيح والرجال رجاله بدين الإمام الهاشمي يتدينون هنالك أما الفيض لا شك لن ترى سوى عارف بالله والشرق متقنون فيقسم إيسى لا تكون ولاية وأيد ممات الروح فالخير يدفن فإن لم يكن من يذكر الله زلزل زلازل ساعات ونادى المؤذن فيا رب حقق بالأمين رداءنا فما لي سوى أن أسأل الله معدنون عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها للدين قصري معمل عليه صلاة الله ثم سلامه وعلى وباب والذين قد أحسنوا حرف النون نرب nuni shehu ya ce نوحد مولانا musin ya zama na kaɗaita ubangijin mamalicin mu Allah بأحمد نؤمن muna masu imani da annabi ahmadu bawa ne na Allah kuma manzan Allah ne وبالرسل muna masu imani da manzannin Allah والأملاك da mala'iku وهو المهيمن kuma muna masu imani da shi ubangiji Allah shine makagen halitta
ونهجم طورا عن ثناء نبينا muna gurnani wani lokacin a bisa yaban nan na manzanmu annabinmu Muhammadu قصورا don takaitawanmu وطورا بالمدائن wa dauran نقرن wani lo- lokacin kuma nolinu muna bayyanarwa da da ainihin yaban manzala wani lokacin kawai sai dai a ji gurnani mun kai mun take سبحان الله takaitawa ta kai Mm.
شكرا wani lokacin kuma nolinu muna bayyanarwa alaihi salatullahi muna tai kowa na ji
وإن كنت لم أحسن مديح محمد ko da dai ni na kasance ban zama ina mai kyautata yabon annabi muhammadu ba أسود أوراقا duk da haka dai ina bakanta ta- takardu da tawadar rubutun manzala بحبك أؤلن kuma ina mai bayyanarwa biyu duka da soyayya ka ya rasulallahi wannan tawaru ne
وإن كتبوا المداه idan masu yawan yabo suka rubuta yabo يوما ɗaya rana وأثبتوا suka tabbatar da abin da suka rubuta na yabo cikin manzala masu wato sumati بصماتي suka tabbatar da alamci nawa da suna na أكون مثل الذين قد أحسنوا sai in zama misalin wannan da hakika ya zama su ina cikin wannan da suka kyautata masu yabo ma sun yi yabon annaba su kuma rubuta suna na ina cikin masu yabon ni ma sun san ina ciki to yayin da suka na- na samu haka a zan kasance cikin masu kyautatawa a cikin yabon manzon Allah ma'ana zan ƙara zan daɗa tsayawa cikin yabon annabi dama kullum ƙarawa shehu yake Allah ka sami ta ƙarawa na'am فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره ya al'ajabin samun rabautar an- shehunmu ibrahim in ya- in ambatansa ya zo بزمرة من يثني عليك cikin yabo cikin jama'un nan da suke yin yabo a gare ka ya rasulallahi ويحسن ya zama kuma yana mai kyautatawa
وتركي تماما للقصور ice bari na takaitawa kakakun bari wato gag- gabaki ɗayan bar takaitawa na daina wato rauni أظنه محالا ina da tassa wannan abin korewa ne tawaru ne wai Fa- takaita- takaitawa ba zan iya daina ba kullum ni ina lezi ina takaitawa
فرب الله للكل محسن ubangiji na allah husnun mai kyautatawa ne lilkulli ga kowa da kowa shi sabu ma ke kyautata mana Mm.
amma mu masu takaitawa ne wannan tawaru ne
أتى المصطفى يوما ya kusanta abin zaɓin allah ɗaya rana يزود بنظرة ya yi baiwa gare ni bi nazaratin da duban fuskar nan tasa تغسل أوزاري da duban nan take wanke wato ainihin zattuttuka na da zanabai na وقلبي وقلبي ya tusminu تسمن zuciyata kuma ta zama tana mai kiba tana mai kiba kiba da cika da fatahi da alkhairi na Allah وإن شاء قواني لحمل خلافة idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya so sai ya karfafe ni da ɗaukan halifanci likai arfa'a tauhida domin in ɗaga wato kalmar nan ta tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah wal kullu mu'minu in ga kowa da kowa ya zama mai imani da Allah da manzo Allah li yuslima dullun nasi domin duka mafi yawan mutane su miƙa wuya su musulunta cikin addinin annabi aqtulu ba'daha ni kuma na yaƙi ba'arin wanda ba su musulunta ba jihadan a bayyane jihadan ina mai jihadi idan ɗaukaka addinin Allah wa inni mu'minun bika Hakika muhsin ni muminu mai kyautatawa ne bisa gare ka wato Al- Allah ni mai imani ne da kai muhsinun kuma ni mai kyautatawa ne da yabo ga annabin ka annabi Muhammad
fa arfa'a ilman lijahalati ina mai ɗauke ilimi
wadi'an na'am fa arfa'a ilman lijahalati wadi'an ina ina mai ɗaukaka ilimi na addinin Allah arfa'u ilman na'am daga ilimi wadi'an ina mai kayarwa للجهالة.
للجهالة ga jahilci da wata jahilci saboda albarkacin manzon Allah an bani halifanci na daga zikirin Allah komai ya kan kama ilimi kuma in daga shi jahilci kuma in kada shi da jahilai
wa aksira rayati salibi in karya kuma in zama ina mai karya tutocin nan na cross na coci wa adfinu ina mai bannewa in na karya wannan cross din in ya mu zo sun banne ba a san ganin wannan cross din ba kyau ya inganta ma'aiki alaihi salatu wassalam ko zane ya gani ɗaya ya yi kamar hakan na sai annabi ya share saboda shirka ne to shehu ya ce duk ina cross yake sai na karya shi na balle shi kuma na binne shi ba ma za a gan shi ba ba ku abin da shehu bai yi ba cikin a haka Allah ya saka masu da na fadi yurfa'ul jawrul azimu da ni ne ake ɗaukake zalunci wanda yake bai girma ake ɗauke shi daga barin bayi da zalunci fala yura siwa ilmi babu ana ganin komai suwa face ilimi wa dinul hanifi yuzayyinu addini kuma hanifi shine addinin musulunci yana mai ƙara ƙa'ado da ƙawalcece niya ana ƙawata shi a wajen bayan Allah duk da ni fatumsi rijalullahi fi zilli rahatin mazaje na Allah za su zamanto a cikin inuwa ta hutu wa izzin da igibuwaya da girma wa tamjidin da girma da ɗaukaka Allah ka samu ne amin wa bil haqqi alamu suna kuma bayyanarwa bil haƙƙi da gaskiya an sun tashi magana ba rufa rufa
yakunu zimamul alamin jami'ihim ita kuma zimarin zaman nan na halittar Allah gabaki ɗaya yana kasancewa a wannan lokaci saboda ainihin hilafanci da yake wajen mu bi aidi rijalin bil- a hannayen wasu mazaje ta makanu da suka kafu bil da ulumi ilmai ba jahilai ba
fayati masihun ce da sannu masihu zai zo shine annabi isa والرجال رجاله mazaje lokacin mazajensa ne cikin hidima da addini da kuma hidima ga maza Allah بدين الإمام الحاشمي يتدين yana isa zai zo yana mai yin addini da addinin nan na hashiman dangi shine addinin musulunci
هنالك عم الفيض sacanan ka faida zai gamgame kowa kowa da kowa لا شك ba kokonto lokacin da annabi isa zai bayyana لن ترى سوى عارف ba za ka بالله ga kowa ba face arifi da Allah ai an fara مم.
kowa ya san Allah shi ba arifin billahi wanda ba su san Allah ba su bar gari su koma daji wa shar'u shari'a kuma ta Masu Allah ƙauni.
ba kyautatawa ce فيختم عيسى annabi Isa zai cika wilaya ta zahiri لا تكون ولاية وعيد ممات الروح bayan wafatin annabi isa ya cika shekarun da zai cika in yi wafati aka gama buge-buge da yaƙoƙi to la ta kunu wilayatun wilaya ba za ta kasance ba kuma ba wani waliyi wa aida mamatin ruhi bayan mutuwa dan ta ruhin Allah shine Isa fal khairu yudfanu alheri duka kuma a wannan lokacin an binne shi ba sauran alheri an gaba komai na alheri annabi isa ya mutu kowa ya kare don mutanen allah sun kare ba wanda za su yi saura a duniya sai fajirai da kafirai to sannan ya rage zallan su kadai sai a tashi alkiyama Eh, kowa sai ya- sai an tafi an huta shine hadisi ya inganta cewa manzala yana cewa al- alkiyama ba za ta tashi ba a doron ƙasa akwai wanda zai ce Allah la taqumu sa'atu ala wajhi al-ardi man yaqulu Allah sai dan mun shige da kaɗan ne kowa annabi isa ma ya mutu an binne babu waliyi an gama shehu tijjani khatimul wilayatul kubra albadiniya ne shi cikamakin waliyai ne manya-manya na jigajigai na gindin halarar manzon Allah shi ne ya cika su shi kuma idan idan idan annabi isa zai zo ya cika wilaya ta zahiri babu wani bawan allah salihi da za a ce gashi wannan na allah ne masoyin allah ne to annabi isa shine na ƙarshe an gama shine khatimul wilayatu zahira na
fa in lam yakun man yadhkuru Allah idan wannan lokacin ya zama ba wanda zai ambaci Allah ba 'yan wazifa zalzalat sai ta girgiza zalazilu sa'atin girgije-girgije din na alkiyama wa nadal muwazzinu mai kira mai kira ya kuwa sai ya kira shi na israfilu sai ya busa ƙaho shi kenan alkiyama ta tashi Allah ka wa musa
fa ya rabbi ya ubangiji Allah haqiq bil amini raja'ana ce tabbatar da raja'in mu abin ƙaunar mu bil amina da albarkacin amintaccen Allah annabi Muhammadu.
famali siwa an as'ala Allah ma'adinu Shehu ya ce babu wani barami gare ni da zan kwaso dukiya an kashe. ba ni da wani kanti, ba ni da wani business, ba ni da wani kamfani, famali ma'adinu, ba ni da barami. Ya kake harkokinka? Siwa an as'alallah sai dai in roƙi Allah kawai. famali ma'adinu ba ni da barami wajen neman wani abu siwa an as'alallah in roƙi Allah kawai tawassuli da manzon Allah sai mu ga komai kamar yadda muke sama da ma yadda muke so
alaihi salatu salatin Allah Allah ya tabbata ga manzon Allah thumma sannan salamuhu gaisuwarsa salatan biha salatin da ita ne liddini qasriya ma'amanu gidana da katanguna suke zamantowa ma'amanta liddini ga addinin musulunci alaihi salatu Allah salatin Allah ya tabbata ga manzon Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa Wa alin.
da alaye wa sabin da sabai wallazina qad ahsanu da waɗannan da hakika suka kyautata gare su da biyayya radiyallahu anhu حرف الصاد na'am
صفا وقت هذا العبد أذكره نصا لربي شكرا فا وبالشكر قد وصى ولملا وممدوه النبي محمد بعمده ينفي عيوبي والنقصا أحسن شيرا في مديه كسيده وأرقص لو أني فتى يحسن الرقصا لذكراك يعرون اهتزاز مودة فروهي بجسمي طائر سكن القصا وقد جاءني يومي من أحمد عنني وممدوه ومم- ومدهي مقبول تلقيته نصا نقصت وإن شاء العمين تقلب وأطلق إلى أعمالي كمالا فلا نقصا فعبد مسيء طالما صار محسنا فما لي سوى الحسنى تعد فلا تحصى فإن اعتناء المصطفى متصرف لرفع وتفسير لما أما أو خصا أتى المصطفى يوما يجود بنزرة فيجبر كسرا من جناه لنا قصا عليه صلاة الله ثم سلامه لطيبة بي نجبي له تؤمل النصا عليه صلاة الله ثم سلامه فتفحة أعدائي ومن كاد عول الصلاة عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل شكاياتي فريشي قد خصا عليه صلاة الله ثم سلامه عالم وصاد أصله كل ما وصى حرف الصاد na'am sadi shehu ya ce صفا وقت هذا العبد lokacin wannan bawa ya tsarkaka shine ni in yas أذكره نصا ina ambatan manzala nassan a bayyana ina bayyana ambatansa لربي شكرا kuma halin kasancewa wannan bawa yana mai godiya ga ubangijina ina mai godiya ga ubangijina Allah فهو بالشكر قد وصى ubangiji Allah shine hakika da yi wasice da ayi godiya gare كالقفصة ka irin tsuntsu ne sakana alƙafsa da ya shiga ya zauna a cikin keji ba ni kawai ruhin yana wajen ka jikina kuma keji ne to ruhin shine tsantsan kuma tsantsan tuni ya fita baya cikin jikina yana wannan wajen ka ya rasulallahi وقد جاءني يومي من أحمد hakika ya zo min yau dinnan nawa daga annabi ahmadu أنني cewa cewa dai ni ga bishara ta zo min daga manzo Allah cewa ni in ya ومدهي مقبول da ni da yabo na duk abin karba ne annabi ya karbe mu تلقيته نصا na tafi wannan magana da wannan bayani ne nassan a bayyana lassi daga manzo Allah alaihi نقصت na tawaya وإن شاء الأمين تقلبت نقائص أعمالي mana na tawaya wajen ibada na tawaya wajen aiki ba himma ba ba ba tawaya kenan amma idan amintaccen Allah annabi Muhammad ya so تقلبت نقائص أعمالي da tauye-tauyen ayyukan nan nawa sai ta juya ta canja Kamalan.
zuwa cika فلا نقصا sai zama na zama na zama na babu wani tawaya kuma tare da ni فعبد مسيء ni bawa ne mai munanawa طالما صار محسنا ya tsawaita ma kware yakan zama mai kyautatawa فما لي سوى الحسنى babu wani abu wannan wato kyautatawa gare ni تؤد فلا da تحصى za a iya ƙididdige ta balle kuma a ƙirga ta balle a ƙididdige ta duka babu wannan tawaru ne فإن اعتناء المصطفى متصرف hakika tunanin nan wato kulawan nan da abin zaɓin Allah da halararsa da mukaminsa a wajena shine mai jujjuya ni لرفع da ɗaukakawa mai tasarifi ne gare ni da kuma sauran halittar Allah lirafain ga ɗaukakawa وتكثير لما أما da kuma yawaitawa ko karyawa وتكثير da yawaitawa ga لما wasu- أما أو ga خصى abin da ya gangamu ko yake bantu a daga a yawaita albarka a daga a yawaita a sa komai duka da sababin yawan manzon Allah ne kuma wannan gangaman mu da kuma hasawa duka
أصل مصطفى يوما ya kusanta abin zaben Allah annabi Muhammadu ɗaya rana يجود بنظرة ya yi mu- ya yi baiwa gare ni da duba ga zatin fuskarsa ويجبر كسرا ya kulla karaya nawa da sababin duban da zan yi gare shi من جناح لنا Ka- قصة karaya kuma na daga fuffuke na namun na nan kusan da ya karye ya lankwashe baya iya tashi عليه صلاة الله zatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa لأيبة بي نجبي ishe zaɓi nawa ya tabbata ɗai ba له تؤمل النص da shi ne zuwa gare shi nake gauga- nake ga- nake gabatar da wato gau- gaugawa da tafiya izuwa izuwa ɗai ba عليه صلاة lakin الله Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa فتفحة أعدائي salatin nan tana mai tishewa da nike wannan na makiyana wa man kada tana tishe ta nike wannan kuma ya kai ni gare ni aula sa kowanne ya sata na fashi gare ni duka salatin nan tana nike shi tana tishe shi alaihi salatullah salatin Allah ita fata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa tuzilu shikayati farishiya tana talatin nan tana wato kawar da ƙararraki na da kuma jawaska qad nawa khussa wannan hakika aka daddatse na gashin aka cecire alaihi salatullah talatin Allah ita bata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa Wa alin.
da alaye wa da sahbin sahabbai aslahu kullama wassa Salu da Sabu su ne suka gyara dukkanin wani abin da manzo Allah ya yi wasu ci da shi. Wancan baitin shi ma ana yi a kafi da shi ko?
na'am
Wani salatun lahi sun masalamu. Fata sata adai ana an faɗa an tuna shi ko? Ko man ka da aulasa. An rubuta adadinsa ko ɗari da sha ɗaya ko sittin da shida. aka naɗe shi aka haɗa aka samu wani abu ko kwalba ko wani abu aka binne ba gida ba ko gari ne Allah yana tsare duk abin ke mun faɗe shi ko na'am
harful ayn
على المصطفى المختار زين المجامع غرامي وتهيامي وسيل مدامعي صوافي سويداعي وداد محمد أقابل شوقا بين قوم حوازي متى انتبهت جفني ذكرت محمدا وأذكره في حول في خلوتي ومدامي وعند سروري واكتئابي وإن أنم أرى أنني في حيه والمرابئ خريفي وصوفي والربيع جميعها كذاك شتائي ذكر جمع الجوامئ أيا سيدي خير الورى ونبينا يقينا أنادي خاذر الدهر سامئي أجرني جوارا حاشميا فلم أخف فلم يق يوما من تجره بداعي أجرني بما يغني عن الكل سنمدا فلم يك ذنب من جداك بمانئي فإني ذليل عاجز متخير فقير حقير دارئ عن يدارئي وما لي دفء وسلاب ولم يكن لدى, لدى لدي سوى مدحي ودفء المدافئ وقد لئبت عين الجواية برحة لجانب من لم يحسن بالمدافئ ولله إز بعده لرسوله وللمؤمنين المقتفين لشاره فيا رب فضلا أعل عزة ديننا سريعا وسمه ضل أهل الصوامي بجاه رسول الله أمد خير من أتانا من المولى بخير الشرائع عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها فيض الجدى والمنافئ عليه صلاة الله ثم سلامه وتكسر في كل البلاد جوامعي عليه صلاة الله ثم سلامه أنيط بخير الخلق كل مطامئي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تبقى لموت مسامئي والأبصار والقوى بملكك سيدي عليك صلاة من جميع أصابعي عليك مع العان الكرام وصابي وكل الذي يكفوك بين المجانين
harful ayn harafin aini shehu ya ce garami bege na wata hayami da ƙwanƙonar raɗaɗin zuciyata na shauƙin manzo Allah wasailu madami'i da kwararar hawaye na alal mustafa duka al-mukhtar ya tabbata a bisa mustapha abin zaben allah sallallahu alaihi wasallama zainul majami'i wanda shi ado ne na matattaran nan na taro
sawafi suwaida'i widadu muhammadin soyayyar nan na annabi muhammadu ya zauna cikin tsakiyar zuciya na ukabiru shauqan baina qaumin hawadi ina gogayya da shauƙin manzala alhali ina tsakanin jama'u hawaji'in masu bacci suna ta bacci cikin daransu ni ko ina ta gogayya da ƙwanƙonar raɗaɗin soyayyen manza Allah matan taba haddafni ko da yaushe magabtai na suka farka zakartu muhammada sai in ambaci annabi Muhammadu wa azkuruhu fi khalwati ina ambatansa a cikin kaɗaituwa ta wa haka majami'i kuma ina ambatansa yayin haɗuwa ta cikin jama'a in na kaɗaita annabi Muhammadu in na zama ina cikin mutane annabi Muhammadu dai nake ambato wa inda sururi yayin farin ciki na na cika da farin ciki abin farin ciki ya same ni abin ambato na annabi muhammadu ne
waqti abi yayin kuma bacin rai da bakin ciki nawa ya same ni abin ambato na dai annabi muhammadu ne wa in anum ara annani fi hayyihi kuma da na yi bacci inda na yi bacci ko yaya ne a rasayin gani ina gani na fi haihi ga nan a cikin dangin annabi cikin larabawa wal marabi'i da kuma gidaje na madina ga nan kullum cikin madina tare da larabawa sahabbansa na cikin 'ya'yan gidansa
kharifi lokacin sa- safi na ko kuma Wasaifi.
da sanyi na wa sayfi da sanyi lokacin kaka da bazara wal rabi'u da kuma lokacin yago kaka da lokacin zafi da sanyi da kaka nawa jami'uha baki ɗayan waɗannan lokutan na bazara da kaka da sanyi da zafi aiki na zikru jam'il jawami ambatan taron nan na matattara shine annabi muhammad kazaka shita'i haka nan lokacin bazara ta ambatan manzon allah saifu sanyi shita zafi rabi'u kaka na'am Eh, lokacin da komai ya yi daidai na noma ana jin daɗi shine yake cewa lokacin kaka lokacin kuma sanyi yanayinsa da lokacin zafi lokacin noma da shukan kenan to duka aiki na a wannan lokacin ambatan manzon Allah ne sallallahu alaihi a ya sayidi ya shugabana khairal wara ya fiyayyen talikai annabi muhammad wa nabiyana ya annabi mu yaqinan unadi hadiri yalla tabbas hakika ina kiran mahalarci na ne sami'i mai ji na addahara matuƙar zamani shine annabi muhammadu bisa da na kira shi yana nan bisa da nake kiransa yana ji yana tare da mu
ajirni jiwaran hashimiyan tseren da ni wato tseren tserantarwa na taimako na bahashimin dangi falam akhaf babu ina jin tsoro falam yaku yawman man Tunda dai- tajruhu bida'i da zai ka tsere da ni ko to Mm.
ba na tsoron komai don duk wannan ka tserar da shi ya rasulallahi man tajruhu bida'i ba zai zama abu bai tozarta ba inda ka taimaki bawa ka tserar da shi ya rasulallahi to ba zai zama mai tozarta ba
ajirni bima yughni anil kulli tserar da ni ya rasulallahi da abin da yake wadatar da ni daga barin kowa da kowa ka Mm.
bani sarmadan cutar har abada ban da bukatar kowa sai Allah sai kai falam yaku zambi min jadaka bimani'i kada zunubi na kuma ya zamanto mai hanawa gare ni daga samun baya bayan ka ya rasulallahi fa inni hakika ni zalilun gaskantacce ne ajizun gajiyayye ne mutahayyirun kuma ni mutahayyirun mai gigicewa ne da maucewa faqirun kuma mabukaci ne haqirun wulakantacce ne zari'un kaskantacce ne dai ayyu zari'i dukkanin wato kaskantacce tawaru ne
wa maliya daf'un babu dafa'i gare ni mai tunkuda sharrori daga gare ni wajtilabun babu jalabi mai janyo alheri gare ni wa lam yakun ladayya siwa madhi ba wannan dafa'i ko jalabi bai zama gare ni ba wani waface wato yabo yabo yabo na wa daf'il mudafi'i kuma dafa'i ne mai tunkwada dukkanin sharrori kuma talabi ne mai janyo dukkanin alheri yabon manzo Allah wa qad la'ibat aydil gawayati hakika hannu na zalunci ta yi wargi burhatan dan dan lokaci na zalunci li janibi man lam yuhsinan bil madafi'i ga janibin wanda bai kyautata ba ga dafa'o'i shine ni to ai dalgawa ya ce hannayen nan ta ba azzalimai ta ta ta ta, ta makirai ta yi wasa fa ga janibin wanda bai da dafa'i sai kai annabi Muhammad saboda haka hannayen da masu hannayen sun sha wuya kenan
walillahi izzun buwaya ta tabbata ga Allah ba'dahu li rasulihi bayan Allah kuma girma ya tabbata da buwaya ga manzansa walil mu'minina sannan ga muminai al muqtasina li ma- shari'i masu kwaikwayo da mai shari'a shi ne annabi Muhammad walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina
fa ya rabbi ya ubangiji Allah fadlan a'ad izzata dinina ba ni ɗaukaka da buwaya na addinin nan namu na musulunci Allah ba mu wannan falalan dan farala daga gare ka sari'an daga ugawa watamhu budla ka ahla sawami'i share Allah ka goge ɓarnan nan ta halin sauma'a su da kiristoci bijahi rasulillahi na roƙe ka Allah ka yi haka albarkacin manzo Allah annabi Muhammad Ahmada.
mai suna Ahmadu khairi man atana min al maula shi ne fiyayyen wannan da ya zo mana daga wajen Ubangiji Allah bi khairi shara'i da mafificin shari'o'i ita ce shari'ar addinin musulunci
alaihi salatullahi talatin Allah ita bata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa salatan biha talatin da ita ne faidul jada kwararan nan ta baiwa take kwararowa wal manafi'i da abubuwa masu amfani gare mu albarkacin manzo Allah alaihi salatullahi talatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa wa tuksiru fi kulli al biladi jawami albarkacin salatin nan ta yawaita duk a cikin garuruwan Allah jawami masallatan juma'o'i alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa أنيد بخير الخلق كل مطامع nan da duka dan madammani na wa bi khairil khalqi da fiyayyan halitta annabi Muhammadu عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa صلاة بها salatin da ita ne سبقى لموتي مسامعي masami imajiyai nawa take wanzuwa gare na haye zuwa ranar mutuwa na zaman na ji garau والأبصار da kuma gani maganai na والقوى da ƙarfin jikina da mazakuta da komai normal
بمدهك سيدي mu samu haka albarkacinka ya shugaban Allah kai mana haka آمين a rayu garau sai ka kwana kaza na eh eh a'a barkacin annabi na'am عليك صلاة lati tabbata gare ka من جميع أصابعي daga dukkanin yan yatsun masu yan yatsu Allah ya tabbatar da salati zuwa gare ka عليك مع العالي الكرام salati tabbata gare ka da alaye masu girma da وصابه sabansa وكل الذي يقفوك da dukkanin wannan da yake kwaikwayo da bibiya gare ka بين المجامع ya adan nan na matattarar jama'u annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah